نعمده ونستعينه ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الزاد ليوم الرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حديثنا اليوم حديث عن عمر عظيم تنقض عنه البشرية الجمعاء مسلمهم وكافرهم رجالهم وكبير رجالهم ونساؤهم كبارهم وصغارهم أمر اجتمعت الأديان كلها على تهريمه وتنكره جميع النظم والقوانين الأرضية ألا هو الاكتساب الاكتساب عباد الله هو إكراه على الزنا وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا بل وعدم تقرب على كل شيء يتقربنا إلى الزنا يقربنا إلى الزنا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وتعملوا معي عباد الله قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا حيث نهى من مقاربة هذه الفاحشة والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل على النهي الجميع المقدمات ودوائه فإن من هما حول هما يوشك أن يلتقى فيه وقد قص وقد قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوما ما رأى في رؤياه فقال عليه الصلاة والسلام فأتينا على مثل التنور قال الراوي فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فأطلنا فيه فإذا فيه رجال ونساء غرات وإذا هم ياتي لهب من أسفل منه فإذا أتاهم ذلك اللهب قال قلت لهما ما هؤلاء فقال له عليه الصلاة والسلام هم الظلات والزواني أخرجه أحمد والبخاري أي هو أي هؤلاء الذين ياتون لهب من من أسفل منه يعذبون وهم أراة زناة والزاني يعذبون وهم أراة هم الزناة والزواني وهذا عقوبتهم عند الله يوم القيامة نعوذ بالله من النار وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن أخرجه البخاري ومسلم هذا بالذي يزني بدون تهديد ولا إكراه ولا تكويف فكيف بالمقتصد فإنه جمع أمرين الزنا والتهديد الإنسان وتخوفه بالموت أو غير ذلك ومن هنا قال بعض العلماء إذا كان المغتسب استعمل سلاحا في المغتسب فإنه يكون مهاربا فإنه يكون مهاربا تطبق عليه الحد الهرابا وهو المذكور في قوله تعالى إنما جزاء الذين يهاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من كلاب أو ينفوا من الأرض ذلك لهم كذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ويختار الحاكم من هذه العقوبات المذكورة في هذه الآيات الكريمة ما يراه مناسبا ومحققا لها وهي شؤون الأمن بالمجتمع وأما إذا كان المكتسب بدون تهديد بالسلاح فعليه حد الزنا وهو الرجم إن كان مهسن والجلد مئة وتغريب عام إن كان غير مهسنا قال ابن أبي برد رحمه الله وقد أجمع العلماء على أن المستقره مكتسب حدا إن شهد بالبينات بما يوجب الحد أو أقر بذلك فإن لم يكن فعليه عقوبته ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استقرها وغلبها على نفسها وذلك يولو بصراخها واستغاثها ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفعها مهر المرأة ويقول إمام مالك رحمه الله تعالى والأمر عندنا في الرجل يغتسب المرأة بكرا كانت أو سيبة إن كانت حر إن كان حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها ولا عقوبة في ذلك على مكتسبا عباد الله علاج هذه الظاهرة وتقليلها بين الناس لا بد من اتباع هذه الخطوات التالية الخطوة الأولى إقامة الحد الله تعالى على هؤلاء المجرمين المكتسبين فإن الله سبحانه وتعالى شرع عقوبته في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال لمصلحة الرداء والزجر وعدم المجاوزة بما يستحق الجاني من الرداء وهذه الخطوة حق على الرؤساء والحكام وولاة الأمور الذين وكل الله سبحانه وتعالى رئية هذه الأمة المحمدية قال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الخطوة الثانية أن تلتزم النساء بما شرعه الله به من لبس الحجاب من لبس الشرع الحجاب الشرعي وعدم التبرج والظهورة واختلاط بالرجال قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤربن فلا يضين ومن هنا يجب على الآباء والأمهات والأمها والآباء والأمهات أن يعتنوا كل العناية من لباس بناتهن وخاصة حين يخرجن من منازلهن ولا يخرجن كاسيات عاريات مائلات مؤملات رؤوسهن كأجنب البوت مائلة ولا يخرجن وهن متأثرات وكل ذلك مما يقمع هؤلاء المجرمين فيهن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احفظوا الله يحفظك الخطوة الثالثة المهمة ولا بد منها لتحصيل هذه الجريمة وتعديرها بين الناس وتقديرها بين الناس وهي القبض والإقامة الحد على الكهانة والسهرة والمشوذين فهؤلاء هم الذين يأمرون الناس بهؤلاء الجريمة يقولون إن كنت تريد كذا فلا بد أن تزني ببنت صغيرة أو ولد صغير أو بمحرمة أو غير ذلك من أفعال الفاحشة المحرمة وذلك بإيراد شياطين الجن فإن الله تبارك وإنا لله وإنا إليه راجعون وما دام هؤلاء المشوذين والكهانة يؤوشون بين الناس بلا رأي ولا حكم فإن الشر يبقى ينتشر فعلى الحكام والرؤساء أن يأخذوا أيديهم ويكفوا الناس عن شرهم الخطوة الرابعة وهي الانتشال المسكرات والمكدرات بين الناس ولا بد من منع المسخرات والمكدرات في الأمة واتكاف المجرمين فإنها أم الكبائر فإن فمن زال عقله يفعل كل شيء وكثير من هؤلاء المجرمين يقعون في هذه الفاحشة بسبب زوال عقولهم بالمسكرات والمكدرات فعلى الحكومة أن تضاعف جهودها لمنع الانتشار المسكرات والمكدرات والتقبيل على المرج ولا بد منها لمنع هؤلاء من هذه الفساد الخطوة الخامسة على الآباء والأمهات أن يربوا آباؤهم تربية الإسلامية يربوهم على إيمان بالله ورسوله وعلى إقامة الصلاة وتقوى الله حيث كانوا ويربوهم على الحجاب والحياء فإن الحياء كلها خير كما قال عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون القدوة السادسة غرس الإيمان بالله وباليوم الآخر وعدم الاستثار بالدنيا في النفوس الناس فإنما يد... وإنما يبدأ كثير من الناس بارتكاب الفواحش عدم مراقبة الله تعالى والخوف منه والاغترار بهذه الدنيا فانية فالمؤمن الحقيقي لا يزني ولا يسرق ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويسلم المسلمون من لسانه ويده ويعلم أن هذه الدنيا فانية وإنما فيها فان ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أيها المجمل أيها المجمل المكتسب اتق الله تبارك وتعالى تذكر فاذكروا اذكروا عقوبة الله تعالى على العصاة المجرمين يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يقرأ كل إنسان كتابه كتاب عمله بنفسه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا فماذا جوابك يوم تسأل أمام الله تعالى يوم تؤرضون لا تخفى منكم كافية واتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله توبة نصوها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka ya ku bayan Allah ile mana wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah makaɗaici mabuwayi lalle hakika mafi alkhairin guzuri shine guzurin tsoron Allah zuwa ga wata tafiya wadda babu makawa a cikinta ita ce komawa zuwa ga Allah Allah yana cewa ku yi guzuri lalle mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah abinda za mu yi magana a kansa yau wani al'amari ne mai girma al'amari wanda yake mai muni wanda dukkan 'yan adam suna gaba da shi baki ɗaya dukkan masu lafiyayyen hankali suna adawa da wannan mummunan aiki musulmai ne ko kuwa waɗanda ba musulmai ba mazaje ne ko kuwa mata manya ne ko kuwa ƙanana wannan wani al'amari ne wanda duk al'umma sun taru da dukkan ainihin dokoki na duniya da tsare-tsare da duk ake yi da sunan ainihin yadda za a more marayuwa dukkaninsu sun yi nuni da munin wannan ɗabi'a wadda take mara mummuna wannan ɗabi'a ita ce ainihin fyaɗe wanda ake yi zuwa ga waɗansu daga cikin mazaje ko mata hakika ya ku bayan Allah abin da ake kira fyaɗe shine tilasta ma tilasta wa ɗa namiji ko ya mace ga yin zina da ita wato a bisa tilas a yi amfani da mace don biyan bukata ko a bisa tilas a tilas ka ɗa namiji domin ya biya bukata irin wadda ake biya zuwa ga mace wannan shine fyaɗe hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya riga ya haramta mana zina bari ma ba hara mana ba wai ya haramta zina bane kai tsaye a'a dukkan aikin da zai kai dan adam zuwa ga aikata zina Allah ta'ala ya riga ya hane shi Allah ta'ala yake cewa kada ku kusanci zina lalle ita zina ta kasance alfasha ce kuma ta yi muni zuwa ga tafarki wato duk tafarkin da za ka biya kai ka zuwa ga zina wannan tafarki ya yi muni ku duba ku gani ya ku bayan Allah yadda Allah ya kawo hali zuwa ga zina ya ce kada ku kusance ta wannan ya fi kai matuƙa wajen halawa a bisa a ce kada ka aikata domin an ce kada ka aikata to wataƙila ka iya zuwa kusa da abin hana ka aka yi amma idan an ce kada ku kusanta wannan yana nuna duk wata hanya wadda za ta kai mutum zuwa ga aikata wannan alfasha ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya haramta ta lalle hakika wannan yana nuni da munin wannan aiki shi yasa Allah ta'ala ya ce kada ku kusa da aikata zina domin duk wanda ke kiwo akan iyaka to ana jin tsoro watan wata rana zai iya fadawa a cikin gona amma idan aka ce kada ka zo kusa da iyakar to wannan ya fi kusa da ce kada ka auka a ciki hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi hani mai ƙarfi akan aikata zina maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a cikin ɗabi'arsa a wasu lokuta in garin Allah ya waye sai maza Allah ya tambayi sahabbansa ya ce akwai wanda ya mafarki jiya da daddare mu ba shi ma'anar abin da ya gani a cikin mafarkin wata rana sai maza Allah ya labarta masa habbansa wani mafarki da shi annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi mafarkin annabawa kuwa gaskiya ne kamar wahayi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su labari ya ce wata ran ina kwance sai ma wasu mala'iku guda biyu suka zo suka tafi da ni muna tafiya muna tafiya sai muka zo wajen wata tukunya wani abu kamar tanderu irin wanda ake gasa nama a ciki an sa tukunya kuma ana ta hura mata wuta a ƙasa mai ruwaito mai hadisin yake cewa yana tsammani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa wato sun iso wannan kan wannan tukunya tare da wannan mala'iku ko tanderu sai suka ga waɗansu mutane manzo Allah ya ce sai muka leka sai muka ga waɗansu mutane a cikin tukunyar ga ainihin wuta tana ci a ƙasa ga wata wuta kuma tana ƙoƙarin ta faɗa masu a ciki duk lokacin da aka yi masu azaba ta ƙasa wuta kuma ta faɗo a cikinsu kawai shi kenan sai su kama ihu da kururuwa mazalla ce da muka leka a ciki sai muka ga wasu mazaje ne tsirara ga sunan zindir da kuma wasu mata tsirara ga sunan haihuwar kosu babu komai a jikinsu ana ce masu azaba a cikin tukunya sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi waɗannan mala'iku ya ce waɗannan kuma suwaye sai mala'ikun suka ce masa waɗannan su ne masu zuna daga cikin maza su ne kuma masu zina daga cikin mata wato ana gafa su a cikin azaba tukunyar ta azaba ce ƙasa da su azaba sama da su azaba sannan kuma ga azabar tana faɗowa a cikin abin da ake dafa su da shi wannan su ne waɗanda suke aikata zina a cikin mata da kuma waɗanda suke aikata zina a cikin maza wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da kuma imam bukhari ku duba ku gani ya mutane ku duba ku gani ya ku al'umma irin wannan azaba da Allah ta'ala yake yi ma waɗanda suka aikata zina wannan ita ce hukubar su a duniya wannan ita ce hukubar su ranar da suka haɗu da Allah ranar tashin kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga azabarsa hakika maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ana aikata zina yake cewa ba zai yi zina ba wanda ya kasance mumini wato mumini baya yin zina sai an tuɗe imani imani sai ya fita daga jikinsa ya koma gefe sai bayan ya gama zinar in ya tuba sai imani ya dawo a kansa wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wannan fa duk wannan narkon azabar da wannan gargadin da wannan jan kunnan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yana yi ne fa ga wanda ya yi zina tare da yardar wanda aka yi zinar da ita ko tare da yardar wanda ya yi zinar da shi to yaya za ka ce kuma menene girman azaba ga wanda ya yi zina a bisa tilas ya tilasta ka akan yin zina ko ya tilasta shi akan yin zina wannan fa azabar ta faru ne akan wanda ya zina ba tare da tsoratarwa ba ba tare da tilastawa ba yaya za ka ce girman azabar wanda kuma ya tilasta wani ga aikata zina domin shi ya hana al'amura guda biyu ga tsoratarwa da ya yi ga tilastawa da ya yi ga barazana da ya yi wannan ya kasance abin tsoro wanda yake mai girman gaske ya ko bayan allah ku sani cewa malamai sun yi bayani dalla-dalla akan hukuncin irin wannan aiki malamai suka ce idan wanda ya tilasta mace ya zina da ita idan bai yi amfani da makami ba to hukuncinsa shine za a yi masa hukunci irin na mazinata wato za a ainihin wato za a ainihin yi masa hukunci idan ya taba aure za a ainihin jefe shi idan kuwa bai taba aure ba za a yi masa bulala ɗari tare da ainihin sanya shi a kursin tsawon shekara guda wannan ga wanda ya zina kenan ba bisa tilasta ba amma wanda ya tilasta mace ya yi zina da ita bayan ya tilasta ta har yi amfani ya kokarin yin barazana da makami to shi wannan hukuncinsa za a ce hukunci ne na wanda ya yaƙi Allah da manzan Allah kuma yake yaƙa ɓarna a bayan ƙasa dukkan wanda ya amfani da makami domin ya cimma burinsa ga ya mace ne ko ɗa namiji ya yi masa barazana ya ɗaga takobi ko ya ɗaga wuƙa ko ya daga bindiga ya ce in kin yi magana zan kashe ki ko in ka yi magana zan kashe ka da wannan makamin sai ya biya bukatarsa ta wannan hanyar to shi hukuncinsa za a yi masa hukunci ne akan cewa wannan yana yakin Allah ne da manzan Allah hukuncinsa shi ne wanda Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya ce ku sani sakamakon waɗannan da suke yaƙar Allah da annabinsa kuma suke tafiya bayan ƙasa suna yaɗa ɓarna sakamakonsu shine ko dai a kashe su ko kuma a soke su ko kuma a yanke hannuwansu da kafafuwansu a bisa saɓani ko a kore su a bayan ƙasa wannan shi ne ainihin kaskancinsu a duniya sannan kuma a ranar lahira akwai azaba mai girma shi ne yin hukunci alkali zai zaɓi hukuncin da yake ganin ya dace a cikin waɗannan hukunce-hukunce guda uku ko dai idan ya kama ya sa a kashe shi kawai kai tsaye kawai a bindige shi ko kuma a soke shi bi ma'ana shi ne a sa wani abu a soke shi a rataye shi kowa yana kallonsa ko kuma a yanke kafar dama da ta hagu a yau gobe kuma sai a yanke ta dama da ta hagu da ta dama ko kuma a kore shi a bayan kasa ga baki da dukkan wanda ya kasance yana irin wannan aiki kuma sai malamai suka ce idan ya kasance barnarsa ba za ta iya hannuwa ba sai an zubar da jininsa to ko da bai yi amfani da makami ba za a iya kashe shi wato shi ne mutumin da ya aikata sau ɗaya aka kama shi aka yi masa hukunci aka ja hukunnansa amma bai hannu ba ya ƙara yi ya ƙara yi to irin wannan za a kashe shi dukkan wanda ɓarnarsa malamai suka ce duk mutumin da ya kasance ɓarnarsa ba za ta iya ba zai iya hannuwa ga barin ɓarna a cikin ƙasa ba to wannan in sai an zubar da jininsa to ya halatta a zubar da jininsa ya ku bayan Allah hakika malamai sun yi ijima'i akan cewa dukkan wanda ya je ya tilasta wata akan yin aikata zina idan shaidu sun bayyana kuru-kuru ko kuma shi ya tabbatar da kansa ya aikata hakika wannan ita ce hukubarsa wato za a yi masa hukunci hukunci irin na wanda ya zina sannan kuma idan bai amfani da makami ba to za a yi amfani wato zai biya ainihin daidai gwargwadon sadakin irin wannan matar wato za a bashi wato za a ce biya ta wato idan mutum ya je ya yi amfani da mace bisa tilas to abin da ke a kansa hukunci ne guda biyu hukunci na farko a yi masa hukunci na mazunata wato shi ne idan ya yi aure to shi kenan za a jefe shi kafin a jefe shi kuma dole zai biya sadakin wannan matar na daidai gwargwadon irin sadakin da ake biyan irin wannan matar idan kuma bai yi aure ba to za a tilasta shi ya biya sadakin sannan ya masa bulala ɗari sannan kuma a kama shi a kulle shi tsawon shekara guda da aiki wanda yake mai karfi a kowace safiya amma idan ya kasance cewa wato har ya tsaga makami yi mata barazana ko yi masa barazana da makami shi ka hukuncinsa wannan shine wanda muka ambata ɗaya daga cikin ababai guda hudu wanda shi mai hukunci yana da zaɓi ya ɗauki kowanne da ya ga ya dace domin ya kasance azaba a kansa kuma ya kasance wa'azi ne ga masu hali irin nasa imam malik allah ya ji kansa da gafara yana cewa al'amarin yadda yake a tsakaninmu ko a cikin garinmu shine dukkan mutumin da ya tilasta mace a kan yin zina da ita macen ta kasance budurwa ce ko kuwa ta kasance bazawara ce in dai ta kasance ya ce to zai biya ta sadaki daidai gwargwadon irin sadakin da ake biyan mace wadda take da sura irin tata wannan shine hukuncin da ke a gare mu sannan idan ta kasance kuma baiwa ce yayi zinar da ita to wannan kuma zai biya sadaki daidai gwargwadon irin ainihin darajar da ya rage mata wato na kudinta babu ukuba ga ita wannan wadda aka yi mafyaɗe ba za a ce a kama ta yi mata hukunci ba inda ya tabbata cewa fyaɗe aka yi mata hakan kuwa zai tabbata ne za a gane ta hanyar misali a ji ihunta ko kururuwarta ko neman agajinta ko kuma a ga alamar tashin hankali a tattare da ita lokacin da aka rabu da ita to wannan yana nuna an masa tilas ne hukuncin da za a yi ma wanda yake nan kamar yadda muka ambata a baya ya ku bayan Allah akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a bi domin magance waɗannan al'amura ko wannan al'amari wanda yake mai muni wanda dukkan lafiyayyen hankali sun yi Allah wadai da shi wato hanya ta farko shine tsayar da haddin Allah akan irin waɗannan mujirban mutane waɗanda ke amfani da ƙarfi domin tilasta mata da ƙananan yara wajen biyan buƙatarsu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya shara'anta ainihin ƙuƙubobi da azabobi da za a yi akan dukkan waɗanda suke masu laifi waɗanda ke yaɗa ɓarna a tsakanin mutane sashensu da sashensu masu ɓarnan nan waɗanda suke yin ɓarna ne a cikin zukatan mutane wato waɗanda ke kashe mutane ne ko ko waɗanda suke cutar da mutane a gangar jikinsu ko a cikin mutuncinsu ko a cikin dukiyarsu duka akwai dokoki da kuma hukuba da azaba da Allah ta'ala ya sanya domin gyaruwa al'umma da kuma yin tsawa ga dukkan masu hali irin wannan sannan kuma da maido da dukkan mai irin wannan hali shi ma sai a dawo da shi a bisa tafarki madaidaici idan an yi masa hukuba watakila wani daga an yi masa azaba sau ɗaya zai tuba ya koma zuwa ga Allah ƙa'ida ta biyu wato doka ta biyu hanya ta biyu ta magance irin wannan sharri da ya faɗo a cikin al'umma shine abin da muka ambata wannan ko ya kasance haƙƙi ne akan shugabanni da waɗanda Allah ta'ala ya baiwa dama da kuma waɗanda suke jagororin al'umma waɗanda Allah ta'ala ya sanya su zanto su ne shugabanni a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa muminai na kwarai su ne waɗanda yin Allah ya ba su dama a cikin ƙasa suna tsaye da sallah sannan suna ba da zakka sannan suna umarni da kyakkyawa suna hani daga aikata abin da duk yake mummuna lallai makoma tana a wurin Allah wato makoma ta ƙarshe a wurin Allah ake komawa ga baki ɗaya hanya ta biyu shine su mata wajibi ne a kansu su lazimci dukkan abin da shari'a ta ɗora masu ta hanyar sanya hijabi hijabi kuma irin wanda shari'a ta yarda da shi ba hijabi irin wanda yake na ado ba wanda ke nuna gangar jiki wanda ke nuna wasu sassan jiki sannan kuma dole ne su mata su daina fita fita irin ta jahiliya da nuna adansu sannan da cakuduwa da maza da mata Allah ta'ala yana gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai wannan annabi ka gaya ma matanka da 'ya'yanka da matan muminai ga baki ɗaya idan za su fita su sanya hijabinsu wannan shi ne abin da ya fi kusa a gane su cewa su 'ya'ya ne ba bayi ba matukar mata za su rika fita ba kan gado irin fitar da muke gani za su rika fita ta kawa fita ta al'ada fita ta nuna sassan jiki matukar mata za su rika cakuduwa da maza a cikin kasuwanni a cikin makarantunmu manyan makarantunmu to hakika irin wannan barna za ta daɗe ba ta bamu ba domin a nan ne muke ƙara kiran iyaye da kuma iyaye maza da kuma iyaye mata lalle su kula da dukkan kula cikin abin da 'ya'yansu suke sawa lokacin da suke fitowa musamman ma lokacin da suke baro gidaddajinsu kada su fita fita irin ta jahiliya su fita tsirara suna masu rarren gwada jiki suna masu nuna adansu suna fita a tsirara ga tufafi amma suna karereya suna jujjuyawa a gaban maza kada su fita suna masu sanya turare domin duk waɗannan irin al'amura su ne abaiban da ke jawo hankalin waɗancan masu laifin wanda har za su zo su aikata wannan alfasha alfasha wadda take mummuna maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuke ka kiyaye kanka ka kiyaye Allah sai Allah kiyaye ka dukkan wanda ya kiyaye dokokin Allah to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai kiyaye shi hanya ta uku don magance wannan barna ita ce ainihin hanya wadda take mai mahimmanci wanda babu makawa dole in ana son a kauda wannan barna dole hakika sai an ɗauki mataki akan wannan gaba wannan shine wato kamawa da tsarewa da kuma tsaye da haddi akan bokaye da masu sihiri da 'yan duba da masu tsubbu domin waɗannan mutane su ne waɗanda ke umurtan mutane da irin wannan zunubi wanda yake mai muni suna cewa idan kana son kaza ko kana son ka samu kaza a duniya to sai ka yi zina da yarinya karama ko sai ka yi zina da yaro ɗan karami ko sai ka auka maharramarka wato yarka ko mamarka ko yar uwarka in kana son ka zamu kaza haka abin yake aikatawa haka abin da suke aikatawa kenan a wasu lokuta duka wannan don neman yadda shaitani iblis wanda shi zai biya masu bukata wannan shine hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da muka shiga matukar irin waɗannan bokaye da masu tsubbu da 'yan duba suna rayuwa a tsakanin mutane ba tare da ana kula da aikinsu ba ba a kama su ba a hukunta su to hakika sharri zai ci gaba da yaduwa a cikin al'umma saboda haka yake da mahimmanci ga dukkan waɗanda suke shugabanni da waɗanda Allah ya miƙa ma al'amarin tsaro a kansu su kame hannuwan waɗancan azzaliman domin mutane su kubuta daga sharrinsu hanya ta hudu daga cikin hanyoyin da za a bi don magance wannan al'amari shine wajibi ne shugabanni su kawar da dukkan abin da zai sa maye dukkan abin da zai raba hankali guda biyu ya sa mutum ya rika ganin jiya a zaman yau ko yau a zaman gobe to wajibi ne shugabanni su kula da irin wannan hanyoyi da ake sai da kwayoyi magunguna da ake sha ana buguwa to dole ne shugabanni su dau mataki akan wannan domin galibin masu aikata wannan aiki za ka same su cewa sai sun bugu sun fita daga cikin hankalinsu dukkan wanda ya rabu da hankalinsa zai iya aikata komai da yawa daga cikin waɗannan masu aikata wannan alfasha sun fada a ciki ne saboda me abin da suke sha na gushewa hankali na abin da ya shafi kwaya ko abin da ya shafi giya sosai ya zama wajibi akan dukkan waɗanda suke shugabanni su ninka ƙoƙarinsu a bisa ƙoƙarinsu domin kawar da wannan farna da wannan sana'a muguwa wadda take gudana a tsakanin mutanenmu domin hakika ubangiji magowayi da ɗaukaka ya kawo dokoki waɗanda suke masu nauyi akan waɗannan al'amura waɗanda suke kawar da hankalin ɗan adam hanya ta biyar wadda take ta kusa da ta ƙarshe domin kawar da wannan mummunar ɗabi'a shine yana akan uwaye mata da iyaye maza su tarbiyyantar da 'ya'yansu tarbiyya ta musulunci su tarbiyyantar da yayansu a bisa imani da Allah da kuma annabinsu sallallahu alaihi wasallam sannan su tarbiyyantar da yayansu tsayar da sallah da jin tsoron Allah ko ina su kasance su tarbiyyantar da su cikin sa hijabi da kuma kunya domin ita kunya a cikin ta manzo Allah yace cikin kunya wato ainihin alkhairi ne na duniya da lahira kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku tseratar da kanku da iyalanku gaba da shiga wuta ita wutan nan makamashinta ɗan adam ne da kuma aljani sai ainihin mataki na biyar na ƙarshe domin kawar da waccan muguwa al'ada shine wato sanya imani ko dasa imani da Allah da kuma ranar ƙarshe a cikin zukatanmu da kuma zukatan 'ya'yanmu da matanmu sannan kuma da ainihin koya ma yaro ya nisanci abaibai waɗanda suke na ainihin kawar duniya da son alfakari da son duniya da kuma shimfiɗa ta cikin zuciya a nisantar da iyalai gabarin wannan lallai hakika da yawan cikin mutane suna haye ma wannan alfasha ta zina suna haye ma wannan alfasha ta fyaɗe da wannan albasha ta luwaɗi suna haye mata ne kawai domin kawai sun rasa Allah a cikin zukatansu kuma da yawansu suna haye mata ne saboda ba sa tsoron Allah sannan kuma da yawansu sun haye ma wannan alfasha saboda kokari na tara abin duniya da abin da ake tattarawa na adanta da kawace-kawacenta wanda kuma duniyar nan mun riga mun sani komai da ke cikinta zai kare Allah ta'ala ya gaya mana cewa dukkan abin da ke cikinta zai kare manzo Allah ya ce mumini na kwarai baya yin zina baya sata baya kashe ran da Allah bai ce ya kashe shi ba sai da haƙƙinsa sannan musulmai sun kubuta daga sharrin bakinsa da harshensu sannan hakika ya ku bayan Allah ku sani cewa lalle ita duniyar nan abin da ke cikin ta kararre ne sannan kuma za ta kare ita duniyar za ta kare abin da ke ciki ma zai kare kowa zai koma zuwa ga Allah Allah ya ce dukkan abin da ke tare da ku zai kare babu abin da zai saura sai abin da ke wajen Allah dukkan abin da kuka tara na dukiya ne da mulki ne da sarauta hakika kun tara shi saboda jin daɗin duniya da ainihin kawace-kawacenta amma abin da yake wajen Allah shine mafi alkhairi kuma shine yafi zama dindindin shin ba za ku hankalta bane ba ya kai wannan mujribi mai sabo wanda kake tilasta ya'yan wasu a bisa ainihin yin zina ka ji tsoron Allah ka tuna hukumar da Allah ta'ala yayi ainihin tanajinta ga masu ga masu wannan zunubi a wannan rana ranar da babu wanda zai tsaya a gaban Allah karɓar saka ita ce ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je ma Allah ga zuciya wanda take wankakkiya a ranar nan ne kowa zai karanta littafinsa za a ce ka karanta littafinka a yau ka isa taimakanka hisabi saboda haka yake da muhimmanci ya ku bayan Allah da Allah ya jaraba da wannan sako ku tuna mana menene jawabinka wannan ranar ranar da za a tsaye da kai gaban Allah a wannan rana an bijiro maka da ayyukanku baki daya babu wani abin da zai koyi ga ubangiji mabuwayi da ɗaukaka mu ji tsoron allah makaɗaici mabuwayi mu tuba zuwa ga allah tuba wanda yake na gaskiya lalle hakika annabi ihudu yana cewa mutanensa ya ce sai na ce ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba zuwa gare shi zai ji yadda ku ɗan jin daɗi daɗi wanda yake mai kyau a yau rayuwarku ta duniya zuwa wani ajali wanda yake sananne sannan kuma zai ba ku dukkan wata falala wadda take mai yalwa a duniya sannan kuma hakika Allah zai gafarta muku amma idan kuka bijire kuka juya da baya to ina je muku tsoron azaba wadda take mai girman gaske muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da imani na gaskiya ya kiyaye mu daga santsi da tuntube da zamewa irin ta shaidan waɗanda duk Allah ya galabe su da wannan kaba'ira to muna roƙon Allah ta'ala ya yi masu ya sanya su zanto muminai na kwarai waɗanda suke tuba suna komawa zuwa ga Allah waɗanda Allah bai jarabe su ba muna roƙon Allah ta'ala ƙara kare mu da iyalanmu muna roƙon Allah ta'ala ya saukar da ni'imarsa a kanmu muna roƙon Allah ta'ala da kalmominsa waɗanda ya zaɓa ma kansa su ya Allah ka tsare mu daga wannan mugun al'ada ya Allah ka kare zurriyarmu daga wannan al'ada ya Allah ka yawaita alkhairi a cikin al'ummarmu ka sa mu ta zanto ita ce kyakkyawa kuma mu ta zanto kyakkyawa ya ku bayan Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ta'ala yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين وتب علينا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين حسبنا الله ونعم الوكيل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توحيدها وقد جعلكم الله عليكم سبيلا إن الله Thank you.